ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس قطب الأغبائي فريد داري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ عمر وقائدي وفاري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة والكن والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من تعلق بهذه لأهل الله من يوم حلقت الدنيا لانتهائها يا همة الشيخ إيقري لنا بهذا المهدر والتعدي في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم الذي فأسألك اللطف فيما جرى بالمقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ولا عبد الله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما na 241 e wanda jiya mun zauna mun yi magana akan ilimul huruf ilimul huruf menene ilimul huruf ainihin kowane ɗan adam kowane ɗan adam allo ne kuma a jikinsa akwai lahul mafuz kowane ɗan adam tsayuwansa alif ne kowane ɗan adam kowaye tsayuwansa alif ne wannan alif ɗin shi ne shajaratul mubarakatin aslo ha sabitin wa far'uha fi samayi tuta ukulaha kullihinin izinin rabbiha wannan alif din shine shekara kuma shi ke ba da shekara guda wannan shekara guda ɗayan shi kuma a jikinsa ne yake ba da kwanaki 366 duk ɗan adam gabaki ɗaya duk ɗan adam gabaki ɗaya ainihin gaban da ke jikinsa 360 ne daidai adadin kwanan shekara ne sannan duk waɗansu abinda suka fito daga jikin ɗan adam sun fito ne daga jikin shajaratul mubarakatin shine ake ce masa wannan shajara mubaraka wanda ita ce asalul asali daga jikinta ne komi ya fito kunna hurufun aliyatun duk wani ɗan adam yana da suna na Allah guda ɗaya duk wani ɗan adam ba ɗan adam ba dabba ba dabba ba mala'ika ba mala'ika ba jinnu ba jinnu ba shaidan ba shaidan ba kai waye ne waye ne ba jinu ba babu wani halitta gabaki daya wanda wannan wannan alifin shi zai baka shi ne shi yasa a hadarin manzala sallallahu alaihi wasallama duk gurin da kaga an ce alifun da ka ga ba'un ne alifun da ka ga ba'un ne to shi ba daga ina ya fito kaga hadaran ba shine hadaran ba bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu duk abin da ya kasance ya fito daga hadaran ba'un alifun ne amma ya fito daga hadartul daga ba'u ne ya fito daga hadartul alif domin misali duk wani lissafinka in ka tafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara abinda zai sake dawo maka kenan tara in ka ce goma zai ce maka ɗaya da babu to babu shi ne kaunu wannan ɗayan kuma shi ne alifi na biyu shi ne bidaya ta sai na rasu bidayan manzala na kaunu manzala ya faru ne da kaunu kaunu duk gabaki ɗaya sun fito ne daga cikin manzo Allah kaunu ba halittar mutum kawai ba a kaunu gaba ɗaya fitin daga hadarin sayid wujudi saboda haka shi yasa ba a iya raba Allah da manzan Allah baya yiwa baya yiwa ko misqalar zarrati a raba Allah da manzan Allah saboda in an ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai a ce me wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duka biyu kuma sai ce maka ɗaya ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ɗaya ne ba halin ka ce ashhadu an la ilaha illallah a ce ɗaya kenan tunda Allah Allah ne wa ashhadu anna muhammadar rasulullah manzo Allah biyu kenan saboda shi mutum ne baya yiwa haka iqamis salati kaga shine na biyu maimakon shine na uku in wanda suke tunani a tunaninsu shine na uku domin ka ce a sha da wallahi lalallahu ka san Allah shine shi kadai to a sha da annabi Muhammad Rasulullahi fa ka san annabi Muhammad ba Allah bane saboda haka da ran biyu ne shi halicce ne daga Rabbul Izzati kaga ya zamo biyu kenan kaga iqamis salati zai zama uku ita zakati saumin ramalana hajjil baiti zai zama shida to kuma bunil islami ala khamsin ne saboda haka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai Allah ya ce maka ɗaya ne saboda haka manzala laysa kamislihi shay'un fi muhallihi haka hadarin manzo Allah laysa kamislihi shay'un babu kaman shi fi muhallihi amma haka dole shi ne ba Allah bane ba kuma dan Allah bane amma ka bar shi da Allah to wannan shine shine shine ilmul hurufun da jiya malam yake faɗa to a nan ne za ka gane ka gane cewa manzala shi ya ɗauki komi shine wannan baitin ta sattarto an da hari bizilli janabi fasirtu a ra da hari walai sayarani walau ta tsalla ayyamin minniya ma da rat wa aina makani ma a rafna makani ta sattarto an da hari zamani na na ɓuye daga cikin zamani na bizilli janabihi zillu janabi zillu janabi in wannan na gefensa fasirtu ara dari sai zamo na ganin zamani na walai sayarani shi kuma ba gani na falautas al'ayyami da zamani da su tambaye ni anni su tambaye ina nake madarat ba za su iya ganewa ba ɗaya ya shiga cikin ɗaya walautas al'ayyam da kwanaki da ta tambaye ni a ni madarat wa ina makani su ce ina ne mazauni na ma'araf na makani ba san ina nake ba amma ko ina nana ba san inda nake ba amma ko ina nana wannan shi ne mana halifa na Allah duk wani abin da Allah ya duk wani abin da Allah ya halicce shi to Allah ya halittar dan annabi Muhammadu ne annabi Muhammad shine ala ra'si shine akan abu duk wani abin da yake halittan Allah ne in dai ba Allah bane to daga cikin annabi Muhammadu ne hiya martabatul halifatul azam to shikenan tunda martaba na halifa ne na azamu shi martaban halifancin azamu ai ka gani komi an gaya maka inna ya dauda inna jannaka halifatan fil ardi Allah ya ce halifatan fil ardi ne amma abinda Allah ya ce wa annabi Adam inni ja'iluka fil ardi halifa kaga fil ardi yace shi kuma manzo Allah halifatullahi fil kauni ba a sama ko a ƙasa ba a halifan Allah ne a ko'ina saboda haka ashe falautas al'ayyami a niyya madarat in na su tambaya a ina nake ba za su sani ba waye na makani na ne wajen mazaunin ma'arab nan makani ba wanda isa ya ce ga gurin da nake amma nan wannan shine hallaran sa'idul wujudi kenan wajen da yake gigitar da kowa illa wanda ya bi asarin da yake neman sanin waye annabi muhammadu amma annabi muhammadu ba Allah bane ba kuma dan Allah bane wannan abin da yasa muke yawan fada saboda kar mutum yayi tsammani yana zaton yana riya a tunaninsa Allah ya shiga jikin manzo Allah ko manzo Allah wala tasili mazhabun nasara aw man yad'a ilahu lulun sara wa zalika qawlu bi ittihadi nihilatu ahli zayyi wal ilhadi babu wannan babu wannan babu iltihadi babu hululi babu a ba Allah ya sauka Allah ya sauka jikin annabi kamar yadda yahudu da nasara suke faɗa ba haka bane ba dan Allah ba ne ba kuma Allah ya shiga jikin annabi Muhammadu ba ne ko annabi Muhammadu ya shiga Allah ya shiga jikin annabi Muhammadu a ba haka ba ne amma dai babu akramul halqi inda Allah afdalu min Muhammadin shi yasa ainihin maratib din gaba ɗaya yadda suka rikice dan na taba jin wani shashasha Kabiru Gombe yake cewa ai rahaman Allah daban annabi Muhammadu daban kuma abin da aka ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan shine tabdilin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda babu wani abin da ba ba condition babu wani abin da Allah bai taba shi ba eh ka tafi akan hanya tafiyar ta tafiyu annabi hannun annabi ne ka sha ruwa ka ji dadin ruwan manzala ne ka tsaya ka ji dadin tsayuwan ka ce ka huta manzala ne ka zauna ka ci ka ji dadin zama manzala ne ka tafi bayan gida ka ji dadin baulin manzala ne duk abin da za ka yi sai ka ga daga muhabba ne an so abin ne abin ya yi dadi duk da ka gani hadaran sa'id lujudi ne kuma za ka ga rahama ne saboda inda Allah ya ga dama in ka sha ruwa ruwan ya tsaya maka bai narke a jikinka ba sai an yi maka tiyata a cire amma saboda rahama ta manzo Allah komi naka yana circulation a yadda jikinka zai baka awu ne amma za ka iya shan ruwa ya zama maka tashin hankali a ce sai an yi tiyata kuma a sake samun kishin ruwa ka sake sha ya zama a yi ma tiyata amma rahaman manzala ta narkar da komai saboda haka ba gurin da rahaman annabi bai wadata babu shi babu ga musulmi ko kirista ko pagan ko dabba ko ne ko menene wannan sarayanin ya fito ne daga nan to halifa ne saboda shi yasa duk kujerar da ka ga in ka ga an baka annabi Muhammadu ko menene in ka ga ka rasa ba naka bane ba lokacin ka bane wannan matsayin hilfa ne halifanci ne amma ka ci ka sha kai duk abin da za ka yi wanda yake bayarwa a bakan annabi Muhammadu ne annabi Muhammadu to kujeran halifancin to shi kuma manzala yana sa halifu shi kuma misali in mutum ya gane ko ya ƙi ganewa saboda daƙiƙi ne ƙul malakul mota lazi ƙul yau tafakun malakul mota lazi wukila bikum haka Allah ce ƙul ka gaya musu ya tafakun malakul ƙul ya tawafakum malakal mautul ladzi wukila bikum malaika mutuwa shi wakilta shi yake yake karban ranku malaika mutuwa shi kadai ne yana da wakilai runduna ne da shi domin wani gurin ya ce ma hatta idza jaa ahadumul adda idza jaa ahadumul mautu tawaffatuhum rusuluna ba rasuluna ba kaga ya tashi kenan shi kansa mala'ika mutuwa zai ɗauke ka ana turo maka runduna ne su ɗauke ka runduna mala'ika dubu ne suke zuwa ɗaukar mutum ran mutum ɗaya kowaye mala'ika dubu ne ɗari biyar na zaba ɗari biyar na rahama to amma kaga ai Allah abin da yace kule tawfakum malakal maut allazi wukila bikum in an ce waye kashe ku ko ce malaika mutuwa ne haka Allah ce a cikin Qur'ani kuma to ashe in malaika mutuwa yana da wakilai to annabi Muhammad fa sai zamo shi kansa malaika mutuwan ma'aikacin annabi Muhammad ne saboda office ɗinsa shine office ɗin ɗaukar rai akwai ofis ɗin da na mala'ika jibrilu shi kuma shi ne yake kan dukkan mala'ikun ba da umarni amma ofis ɗin sai da yake tsaye shi ne ɓangaren girgizan ƙasa ruwa in ruwa zai taso a halakar da mutane a taba amma sai sun hada ofis ɗin da ofis ɗin mala'ika jibrilu da mika da, da mal, malakal mota a zara'ilu sannan ofisin mai ruwa shi kuma mika'ilu ne mika'ilu ne ofisinsa na ruwa ne shi ruwa ne duk ƙwayoyin ruwa mala'ikun da suke sama da duk mala'ikun da suke ko'ina an san adadin ƙwayoyin ruwan da za a shayar a shekarun da ya wuce wannan da shekaran da zai zo da wanda ya wuce na baya duk an san iya adadin ƙwayar ruwan wannan a ofis ɗin mala'ika mika'ilu dukkan su kuma ya za su yi su tattare azra'ilu mika'ilu israfilu azra'ilu jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu su huri ne mai allah ya ce abin da ya fada wannan zi'ati garkan wannan shidati na shidan wasabiati safan fasabiqati safan sai ce fal mudabbirati amran al mudabbiratu amrun amrun lahi wanda suke tafiyar lamarin Allah duk karkashin ofis din Annabi Muhammad duk mala'ikun gaba ke duk karkashin to sab wannan shine in baka san wannan ba to da sauranka ilimi in ba ka san wannan ba ka koma makaranta daga nan ne da ka gane ta ina ne abubuwa suke tafiya na lamarin ubangiji sannan kowane a dire masa duk wani mutum kowane kwanan duniya mala'iku shirin ne suke zuwa masa safiya da yammaci mala'iku ishirin safiya da yammaci mala'ika ishirin nan duk wanda ya aiki ya gama aikin suke nan ilayin likiyamata ba zai sake ba amma akwai mai suna raƙibu a tidu wannan ismu darajatin an ce a kowane halitta ismu darajatin ne an ce ai raƙibu a tidu kowane kujerar ka shiga ofis ɗin sunan ka raƙibu wannan sunan sara a tidu domin wanda ya gama aiki ya gama in an yi maka aiki an tafi an gama ba wani ne ba su da sake dawa wajen aikinka ba shi ne wa ma ya alamu junudu rabbika ilahuwa mala'ika 20 da asuba sallan asuba za su su maka aiki zuwa la'asar mala'iku 20 su zo a yi handi oba wannan duk kowanne in yaji to ba za a za a rubuta aikin kuma a baitul izzati duk aikin da kai a baitul izzati za a rubuta shi ina rubuta shi a baitul izzati sai ranar nisfu sha'aban sha biyar ga watan sha'aban a rana ake son mitin aikin a wajen Allah kamar yadda ake kawo komi da komi a rana ake wallahu alam saboda haka dole mutum in baka san wannan lissafai lissafan ba baka bi shi ba baka sani ba kawai dan ja a hade ne a ina za a hadu shikenan kawai ina ne kaza ka shikenan kawai duk mutum sai kare a hiran banza da wofi ba istighfari ba salati wa mazala ba la ilaha illallah saboda ka rayuwa za ta zamo ta yi danja duk lokacin da tafiya ta tafi to duk kusan duk rayuwar mutum a cikin danja take Allah ke yi wannan shine ma'anan halifa shine ma'anan ilmul hurufi wanda muka yi magana tasattatu an dari bi zil janabi basirtu ara dari wa laysa yarani falau salla yami an yama darat wa ina makani ma arafna makani gashi kuma nana izla ismun lahu ba shi da suna ismun halifa la ismu lahu ya tasbihi ba shi da sunan da yake bantu da shi saboda a nan gurin sunan shi abdullahi nan gurin sunan shi ahmadu nan gurin sunan sa muhammadu nan gurin sunan sa habibu nan to wane ne sunan ba shi da wani suna da ya tasbihi nan sunan shi haliku nan sunan shi mumitu nan sunan sa muhyi nan sunan sa haka wannan duk sunayen manzala ne na suka taru a jikin manzala saboda halifanci saboda halifanci to anan kai in ba dabba bane jaki sakari a ce kai tausali da manzala ka ce bai halatta ba gara kai tausali da aikinka aikinkan banza aikinkan an karba amma maza Allah tsantsa shi yaddade ne daga wajen Allah me kokonto a kai amma aikinka don Allah yanzu mutum ya yi sallah ya yi sallah ce zai iya gaya maka cewa wallahi tallahi an karba in yi sadaka zai iya cewa wallahi tallahi an karba dole in yi zakka ko yi aikin haji zai iya cewa an karba dole a kokonto yake to annabi muhammadu akwai kokonto a kan shi ne zancen banza kawai izala sun hargitsa mutane sun cire su daga jikin annan muhammadu sun bar su su riƙe kansu dama iskancin abin kenan sai an hana ka komai ka koma ɗan iska shine daidai amma ba za ka iya zama abin da ake nema a hadarin da ake bukatan ka ba Allah ke yi fa innal asma la wujudu kullu asma lahu duk wani suna na kaunu wujudu kulluha dukkansa asma lahu sunayensa ne shi ne kasaratul asma ita dullu ala sharafil musamman yawan sunaye su suke nuna maka waye daraja mutum waye sunanka sunana muhammadu waye sunanka abdullahi waye sunanka ahmadu waye sunanka hamidu waye sunanka mahmudu waye sunanka wannan sunayen ai kowanne akwai abin da yake nunawa to wannan nunawan ya nuna maka kasaratul asma'i ta dullu ala sharafil musamma kasancewan babu wanda ya kai shi wannan sunayen nashi suka yi yawa babu wanda ya kai shi sunayen suka yi yawa lita haƙoƙi bin marati biha saboda tabbatar da martabanta wani kauni huwa ruhu ka gani wali kauni huwa ruhu to ruhu akwai gidan da bai shiga ba hatta zarratan har zarra har dutse har bishiya yana dare yanzu misali in kana son ka gane ka gane yanayin da ubangiji ke tasarrufinsa duk bishiyan da aka sare ya gama tasbihinsa amma wani muhalli an gama a wannan rayuwar sunansa ya mutu in ya dawo za a sa shi a wuta watakila a yi mai sunan shi gawayi da shi wannan wutan shi ma tasbihi ne akwai tasbihin da yake a wannan level din ina an gama da shi ya zama mai in ya dawo tokan shi ma akwai aikin da yake da shi in ya koma tokan tasbihi ke wai in min shay'in illa yusabbihu bihamdi in ya koma nan gurin shi ma tasbihi yake wanda ka sani ko wanda baka sani ba in ka gama sanin sa watakila ce maka zai ma me sunansa akwai sabulun salo sabulun menene yanayin yadda mu za mu yi akwai ana wanke tukwane da shi shi ma a hada shi da ruwan akwai tasbihin da yake a wannan muhallin da yake har Allah zai karar da shi kai a gurinka ya kare amma a wajensa a wajen Allah bai kare ba yana aiki saboda wa yin shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abin da zai kare lokaci daya kawai ya kare kenan ba haka bane ba haka bane ko da ba musulmi wani a ce pagan ne in ya mutu in ka je kabarinsa in ka masallama ya sani ba ma sai ka musallama ba yana cikin kabarin ka zo gurin ya san ka zo ba balle annabi muhammadu saboda haka rashin fahimtar ilimin ma'arifa to yana daga cikin abubuwan da yake dakikanci wa dan izala da buhabi ba su yadda ba su sani ba amma kuma ba su sanin ba amma kuma ba su yadda ba su sani ba to ta ina za a hada irin masu irin fitar da ulumu haka kai ka zo ka yi wa Allah hajaru ka ce abin da ka sani kaushi ne in ba ka sani ba duk wanda ya wuce sani na kafiri ne kai waye kaiwa duk kayayyabin mutane duk al'umma annabi ka jefa a wuta ka raba su kuma da ka raba su da Allah ka raba su da annabi ka kuma jefa su a wuta to me kai ka taimaki manzo Allah rabon yin izala fa gabaki dai ba dan aljanna sai su a tsarin izala eh duk wani dan aljanna to su ne eh amma su ne masu rabo ku samu to wannan na hankali kuma me kai kuma ba wanda ya kai su cin amana ba wanda ya kai su cin amana ba in ka samu mutane goma a izala malaman ba dan iskan ba malaman wanda ake ganin malamai ne wallahi tallahi in suka ci bashi ba sa biya in kuma ka matsa za su maka shari malaman fa wai su ne aluna allazina yataqarrabuna ila Allah to wannan da wannan haka za a kai kuma wani mutum ne wanda yake in dai ka same shi in ka same shi a cikin tsarin da yake kai da ka samu sai in bai da kunya zai zama tantiri kuma ya zama wai shine halifan annabi tantiri wanda baya jin kunyan kowa zai zagi uban kowa ya kafirta kowa ya karyata kowa a wannan lokacin wai shine kuma wai na Allah wahu min al-muqarrabina wannan dala wani wani misali ne saboda mutane suna da kunya ne ba sa gane ko sun gane sai su kawo da kai sai suka kaman ba a yi ba ba sa son magana Allah ya kiyaye shi kaunu sallallahu alaihi wasallam ruhun manzala shine ruhu shine wannan ruhu fi jamil mawjudati cikin dukkan wani kasantacce shine ruhu yasalunaka an ruhu sai ce qul ruhu min amri rabbi min amri rabbi ka faɗa musu ya rasulallah a ruhu min amr rabi ba maganarka ba ne domin annabi baya nuna kansa ƙullin ruhu min amr rabi sai ce wa ma'utitu min al'ilimi illa ƙalila ba mu sanar da ku ilimin da kuke tinƙaho ba illa ƙalilan amma ba za ku san wannan ba amma ruhu a ruhi rai rai wannan in mutum ya mutu la ilaha illallah muhammad rasulullahi shine la ilaha illallah harafi goma sha biyu ne muhammad rasulullahi harafi goma sha biyu ne shine awoyi 24 wanda mutum yake tafiyar da komi na shi wannan shine ilimul hurufi wal arqam dole sai ka dawo nan tukuna ka zamu ka san wani abu amma baka sani ba sunanka I'm sorry dole ka kura Allah kiyaye fama fil kauni zarratun babu a cikin kauni babu ƙwayan zarra illa horuhul mudabbirulha sai shi in ka ga dama sai shi shiwa halifatullahi shi ne ruhin da yake dabbara shi wa muharikun shi ne yake juya shi wal qa'imu fiya shi ne tsaye da shi yake tsayawa da shi wala fi kauratul alami makanun kauratul alam alam in aka ce alam fa ba wai duniya da lahira ba duniya wannan Allah yana da ita tafi yawan tiriliyon duniya wanda Allah ya saukar da annabi Muhammad a cikinta ita ce ta kowace shine to Allah ne ya san adadin an ce mutanen duniya gabaki daya da za a ba su kyautan duniya duniya duniya so miliyan 500 kowanne a ba shi kyautan duniya shi kadai miliyan 500 duniyan suna nan ba iyaka kuma masu sai su suka faɗi wannan sun fi kusa da malaman turawa ma'ana sun fi yarda da su fi da annabi saboda duk abin da yanzu duk wani abin da wannan wayan ya yi bu za a ce sai ce ai ilimi ne tabbacece don me ba a baki annabi suka ji ba sun fi yarda da shi kuma duk ilimin ga baki da ta ta mu'adawiyatin fi rasulullahi a wajen manzala ba komai ba ne amma tun da ba su ji ya faɗa ba tun da yana da alfarma shi aka fi sani Allah ke wala fi kawartul alam makanan illa halin fi babu wani kaura na alam sai manzala shi ne a gurin o mutamakkinin minhu kuma shi yake tabbata a gurin fa bi hazal itibaru a wannan gurin la ismun lahu ba shi da wani suna ya tamaye zubi wanda za ka gane shi da shi an lujudi daga kasantuwa wala makanu ba shi da wani makani ya tasu bihi da yana wannan gurin ba shi a can dunal akhara a ce wai yana nan baya nan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk gurin da Allah yake nan to annabi Muhammad shine halifan Allah inda akwai gurin da ba Allah to shi kenan a ce Allah ya yi gurin amma baya gurin to ba annabi a gurin amma in gurin da Allah to annabi Muhammad yana gurin in kuma akwai in kuma gurin akwai Allah wakilin Allah gurin annabi Muhammad annabi Muhammad ne mutum ya sani bai sani ba haka abin yake rashin sanin kokon bai zamo don baka sani ba babu tarkatarkan da muke da izalan kenan eh iza azalama alaihim qamu in ba su san abu sai su ce babu haka kawai to rashin sani ba shine babu abun ba a rashin sani kai ne baka sani ba tunda fawqa kulli zi ilmin alimun duk wani mutum duk iya sani ka akwai wanda ke tunda ubangiji abin da ya fada masa ya ce masa ka tambayi Allah ya kara ma ilimi kawai eh manzallan ka tambayi Allah ya kara maka ilimi wa qurrabi shine fali haza qala saboda haka yace falau tasal ayyami da da ka tambayi kwanaki anni ka tambaye shi ni madar bai san a ina nake ba waye na makani ina ne guri na ma'araf na makani bai san gun da nake ba amma ni ne a ko'ina itiyadi ne ya shiru ila hazil martabz yana nuni ga wannan martaba wa yi hilafatul uzma shine khalifanci na Allah qala mursi sai da mursi ya ce laukush fana haƙiƙatul wali da za a yayi lauku shi ba na hakikatul wali da za a yaye mutum hakikanin wali inda za a yaye hakikanin wali la'ubida da za a bauta masa lana usafu min ausafi ai siffan irin nasa ne wani utihi siffan duk wani halitta kaf baki ɗaya yana shiga irin halitta shine ta hallaku bi a halakin lahi ku yi ɗabi'u irin na Allah to idan ka zama wali shi kuma kaga ai Allah da ya tashi magana akan wali shi yasa kaga izala ta tashi za ta ci karanta baka ya suka ce akwai wali amma ba wanda ya sani iskanci ne in an ka in an kasu sanin wali amma an san dan iska yi ko ba sani ba in da a san dan iska to an san wali wanda ba iskancin to shine wali ko ba za a gane da haka ba za a gane tunda wanda ya fi ka kamewa dai ya fi ka walitaka ya yarda da Allah akan abin da Allah ya dora masa akan wanda ya zamo jari mai dan iska ne bai kai wannan bai in ba gane wali ba shin me yasa ga abu a fili manzala sallallahu alaihi wasallam na ce a nan an go misali sabon fegi kaf gaba daya da mu da su in aka tashi ne kowa za ka ji an ce ga limamin wannan masallacin ga limamin wannan masallacin ga limamin wannan masallacin ga limamin wannan masallacin da nasu na izalan da namu dan dariƙan misali in aka tashi za a haɗu ne a 'yan taya sai a ce wani babban limamin gada ɗaya limance su waye fi su babu wani fi su a ciki to mu namu mu kuma aka tashi a ko'ina za mu zo duk limaman angonka zai zama karamin limami kuma a bayan nagari waye babba wannan ba iskanci ba ne? babu wani abin da mutum bai neme sani ba bai sani ba a kawai yana gadarar amma manzala abin da ya fada ala yana auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna abinda yace allazina amanu wa kanu yattaquna wanda yayi imani da Allah dukkan mu mun imani da Allah wa kanu yattaquna yazan wani tsoron Allah tadbiqin tsoron Allah mu'amala nawa kai da dan izala kasha mu'amala nawa kai da dan wiwi din mu ya rike maka amana amma kai baka iya rike amana a kujerar ka na liman kowa haka ya isa ya nuna mutane akwai bambanci an gane a shida iya sanin wali kenan sanin manzala sake fada yake cewa menene wali ya ce man iza ru'iya zikirallah idan ka ga wali mai izaru iya zikirallah idan ka kana ganin wali za ka tuna da Allah to zakiru kana kallonsa in zakiru ko ka haɗu da shi sai ya danna ma zikiri shine alamun kun gamu da juna wannan alamun ba ta fito ba amma waye ne ne kun wanda ba wali ba mai iza zikira yansa kuma an zikirallah daga kun gabu daga kagan shi za a ce ga fitinan nan ba kai da magana na kirki a kansa saboda shi kuma ya nuna maka wali shaidanu ne saboda ka abun a fili ne ko a yarda ko kar a yarda kuma abun hawa biyu ne still inna auliya allahi allahu waliyu Allahu wali lazina amanu ka gani inna auliya Allahi auliya Allahi da waliyan Allah ka fara sai kuma Allah ya ce to Allahu wali lazina amanu ya khurjuhum min zulumati ila nuri sai Allah kuma ya fara ba da waliyu ya fara ba a da Allah kuma ya fara ka jibanci lamari na ka yarda da abin da na yi to ni kuma na jibanci lamarin ka na ɗauke maka haka Allah ya yi kuma ayoyin haka suke a cikin alkurani ba yadda za ka shi maka canza shi ka yi aiki wa Allah to Allah shi ma zai maka aiki wannan shi ne to kaga ashe siffan wali shi ne walau laukushi ba na hakikatul wali la'ubida da za a bude maka hakikan wali la'ubida sai a bauta masa lana ausafu wani utu min uti wa ma'anar wali huna abin da ake nufi da wali ana shine al'insanul kamili insanul kamili in ka ga dama wahiyar martabatu rasulullahi in ka ga dama sai a ce ya sauka dama bayan manzala sallallahu alaihi wasallama man yanubu bahu. sai a ce alwalama warasatul anbiya ya nasi su zamo wirasa na anbiya sai a ce sun zamo sun tsaya sun yi tadbikin abinda aka zo da shi ko wa huwa halifatul azam shine halifatul azam wa haza ma'ana qawlu ta'ala shine fadin Allah da yace aw man kana mayitan fa hayinahu mutumin da yake macece muka raya shi yayi daidai da wanda ba haka ba da kana huramimun amma bal annahu ahayahu Allah wa qad qala muhiddin fil insani al mahjub muhiddin ibn al arabi ya faɗa kan wali almahajubu laisa bi insani shi mutumin da ke mahajubi laisa bi insani ba mutum ba ne eh ba mutum ba ne ina ma waye shi dole insan photocopy ne photocopy ne yanzu mutumin da bai san kansa ba me amfaninsa ai photocopy ne eh kazzatul maitatu kaman macece ne allati la ruhiya ba wanda bai da rai fayya zatul insan shine zatul insan walakin la ruhu fiha amma babu rai a ciki why says mau fi kalam sufiya ta gurin da zaka ji maganar sufi sufi annar ruha gairu makhluqatun ruhi ba halicce bane kaga manzala ya fito min wujudin ila wujudin ne ba min adamin ila wujudin ba min wujudin ila wujudin ne balluwa kadimatun azaliyatun ko ka saka ce ruhi halittarsa aka yi to ruhin wannan siffa ce ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya shiru na ila haza ruhu suna nuni akan wannan ruhi waye safa ul ma'rifati shine ya za ka yi kasan wannan shine safa'ul ma'arifati wato tsantsan tsarkaka na ma'arifa ba da fatahi bayan ka gane idan fatahi ya zo maka ka gane menene a nan gurin ruhi akwai nurani akwai jismani akwai ma bai na farasin wadamin akwai kudisi ruhi haka suka shi hudu ne haka malaman duniya suka fara ruhi ya kasu kashi hudu ne to wannan kashi hudun shine ake rarrabawa ma bai na farasin wadamin akwai wanda aikinsa tsakanin da ka ga ko dabba ne an yanka ta ta mutu amma ga wani ruhi yana motsi a jikinsa ta jikin mutum ma haka ne sannan in ka gane za ka ga ko da mutum ya mutu ai manzala ya faɗa in an wanke shi an tate shi an ɗauke shi za ka shi kabari yana cewa ya ƙulu ƙaddimuni ƙaddimuni in kana salihan a gabatar da ni a kai ne a kai ne in mutumin kirki ne wa in kana garin salihan in ba mutumin kirki ba ne ya ƙulu ya wailakun kaitonku da kun san wanda za ku kai ni da ba ku kai ni ba abinda manzala ce ya smau kullum halaƙi gairar sakalai duk halittar suna ji banda mutum da aljan ya ce walau sami'ahul insanu la sayiqa da mutum ya ji maganan ka dauki kabari ka dauki gawa kana tafiya da shi zaka tafi da shi makabarta sai ya ce maka da kun san wanda za ku kai ni da ba ku kai ni ba yaya kuke gani tuntuni za a je ka yi gaba ka sanai ko kuma manzala duk wanda aka dauki shi akan nashi za ta fita shi kabari yana magana to da wani ruhi yake magana shine nafsul da suke fada a rawahin ko raihahin shine hadarin sayyid lujudi in an ce mutum ya mutu to ana kiran la ilaha illallah ne amma muhammadu rasulullah yana jikinsa da shi yake magana wallahu alam faina sahibuha ma abucinta yaf'al ma yuridu in ka gane ma'arifan to yaf'al ma yuridu fi kulli ma arada a wannan lokacin zaka aikata abin da kake so cikin duk abin da kake so yuyal mauta mutum zai iya rayar da mutacce ma in za sha in ya so wai nadiya zai kira ya kai mutacce fata jibuhu musriyatan kuma za ta amsa masa da gaggawa walau kanat ramimatun koda ta riddige wasmiru shajaratul yabisati zai sa busheshshen bishiya ta zamo ta yaya a lokacin take so fihinin a lokacin ta yi iza sha in ya so ila gairi zalika zuwa min hawariki amma wannan yana daga cikin hawariqul adati fala yasabu alayhi shay'un babu wani abin da zai bashi wahala min harj al'adati yadda zai keta al'ada illa anna alai jabalul adabi sai dai akwai dutse na ladabi wanda yake kiyayewa za ce masa ahir in ka dinga yin abin da ba maso ba a sa ka ba kai za mu gamu za mu gamu fahiyar lati tamna'u min haza wannan ita take hana shi amma ba dan haka ba duk saboda kunne ya riga ya kai labin da zai san duk abin da ake nufi shine halifancin bai na zarar min alhawariki idan ya bayyana wani abu na keta al'ada ma ya abahu lokatu abinda lokaci ba so uki ba filhini a yanzu zai gamu da gamansa shi ma a yanzu auɗurida ko a kore shi a cikin hadarin wasu liba a cire mara rigar martaban li'anau mafhun fil hadaratul ilahiyya an shafe shi kenan a cikin hadarin ubangiji mayitun ya zama mucece an jamil huzuzi shi ma ya koma ramimun to wannan jabal adabi shine yake tsarewa ba za a yi ba Bauga lokacin da annabi Musa yana san da komai amma me yaka ce masa idrib bi asaka alhajara an an umarci shi ne ai ai kudura ne kudura ce ta dawo mu'jiza ruwa dutse ne yake fitar da ruwa dutse ba na ke samun ruwa ba amma ana aka ce idar biya sa aka hajara ai an umarci shi ne sannan maganan annabi maganan annabi Musa alaihi salatu wassalam akan bakara suratul bakara a kawo saniya a nemo saniya wannan saniyar ya take kamanninta da su nemo kowace saniya ba komai amma da suka dinga sawa amma abinda ake nema a jikin saniyan harshen saniyan ne don kuma a ta da mucece ne ai ta da mucece kudura ce amma ita ta zama mu'ujiza to mu'ujiza ita take zama karama a hannun wali Allah ke fala kiyaman lahu babu abin da zai tsaya da shi illa bi kiyamil haqqi sai abin da Allah ya tsayar walau kila lahu da za ka tambayi mutum ma turidu me kake nufi laƙala da zai ce maka ma uridu illa ma yuridu alhaqu ba abin da nake nufi sai abin da Allah yake nufi da ni fa fanin an muradati to ka gani a lokacin ya nuna muka halifa ne na Allah shine Shehu Tijani Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lokacin da aka yi mukalama da shi mukalama ya ibrahimu an ta ƙudubun kai ƙudubi ne ya ce haka za su mitu babul majazibi na ya ƙulun haka na ji waɗansu mahaukata suke faɗa sai ya ce masa a turidu an ta kuna ƙuduban so kake ka zama ƙudubin sai ya ce wa in kuntu uridu la uridu kama yuridu al-muridu huwa allazi uridu ka gani shine wannan magana da za ka tambaye shi ma turidu kamar yadda aka tambaye shi Ibrahim yace wa in kuntu uridu la uridu kama yuridu al-muridu huwa allazi uridu ko da ina so to ba na so amma kamar yadda muridi sadiki yake so to shi nake so kamar yadda muridi sadiki yake so shi nake so bi mana muridi sadiki wanda fawwala amruhu fanin ya kare Allah shi ke sarrafa shi to wannan shine qaimun bi iradatul haqi shine ke tsaye da irada na Ubangiji laufi jami'i harakati wasu karanti duk wani lamarin Allah in dai ka tafi wannan gurin ka kare ba abin da kake gani sai Allah komi naka ka karan ma Allah abin da aka ce aha shikenan shi ne shi Ibrahim yake faɗa a cikin littafinsa yake cewa diwani kenan ko? iza kanat al-qadaru min malikil mulki idan abu daga Allah ya zo mu fasiyanu indi ma yasru wa ma yubki da abin da ya bayyana ya fareta min rai da abin da ya sa ni bakin cikin ya kuka duk ɗaya ne saboda manufan Allah kenan a kaina to wannan in mutum ya zamo ya kai haka saboda ka jami'u harakati wasu kanati da motsinsa da shirinsa da juyawarsa da iradarsa duk zai zama na Allah Allah ka taimake mu anan da mu tsaya Allah ka ba mu ilimin albarka ka kara mana son manzo Allah ka ɗaukaka mana addinin mu ka samu daga cikin bayan su salihai jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah karka bar mu moto zata karka bar mu halaka albarka annabi wa ne ba ne ba biro ba ne aran biro na ya Allah ya taimake mu Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fati lima gulik wal hatim lima sabaqa na yasir al-haq bil haq wal hadi ila siratik al-mustaqim ya la ali haq qadri mizar al-lazim salatan tamlu lazala wal abada zamana aw makana madrubatin fi kul adadin bi adadin ma fi limka wahid ahad سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.